مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واصل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا ranar talata 20 ga watan zulqa'ada ɗaya daga cikin watannin Allah masu alhurma hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina shekara dubu da shekara hudu da da arba'in biyar. muna fata ubangiji ta ala datar da mu ga shi cikin kaddarawar allah allah ya nimintar da mu da samun ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka wanda dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran darasinmu na baya mun tsaya aya ta ɗari da nawa 119 yau za mu tashi 120 daidai insha Allah Allah bada jagoranci waɗannan jerin awoyi na baya ubangiji ta Allah yana jan kunne daga shedin al'ummar musulmi da karta yarda ta ɗauki wa'inda suke makiyansu makiyan addini a matsayin abokan shawara ko abokan aiki wannan kuma ba wai sai kafiri mai jan kunne ba har mai babbakin kunne idan ka san mutum baya san Allah baya san addinin Allah to karka matso shi kusa da kai kala ga mai surunka ka bar shi kullun yana ganin ka a cikin duhu duhu bai san ya kake ba wannan shine zaman ka lafiya amma in zaka matso da makiyinka kusa da kusa da kai ka rika gaya mai surunka duk ya san waɗansu ababai wanda asiri ne a gare ka to babu shakka zai samu damar da zai halakar da kai shi sa Allah ta'ala ya karantar da al'umma musulmi tsarin rayuwa da zamantakewa inda ya ce la tattakizu bi tsara ta min dunikum kada ku rigi abakan shawara abakan sirru wanda za su agaza muku a cikin rayuwarku da al'amuranku ne da kullum a cikin waɗansu wanda ba ku ba wanda Allah ya ce shi makiyinka har abadan la yaluna kun khabalan baya daga maka kafa kawai yana neman inda zai samu kofa ne ya halakar da kai shi sa aka mata mutum ya san masoyin shi da muke shi musamman ma kiyayya ta zama to kiyayya ce ta addini to ta fi kowace kiyayya matsala muna fatan ubangiji ta'ala ya ba al'ummar musulmi rinjaye to da haka Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa kuma su wayannan kafiran ba sa hausa mu mu kuma gashi har muna son su shi sa abin mamaki Allah ta'ala kamar yayi mamakin halaye irin namu mu musulmi da muke daukar su abakan huda yake ta ha'atun haula yatibuna yanzu wai ku ne kuke son su ku yanzu ku musulmi ku ne kuke son arna Allah ya ce wallahi buraku ba sa fa kaunar Allah ka shaida ne yake mana da jan kunne saboda mi soyayya mu zuwa gare su ba ta da riba asara kawai take janyo mana to Allah madaukakin sarki ya datar da mu to shine Allah ta'ala yace in tamsasakum hasanatun na'am in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a gaskiya ne inna allaha bima ya'maluna muhit yanzu idan mu musulmi ba ga yadda alakar mu take da su al'ummar musulmi na duniya gaba daya da kafirai da mashirikai da yahudawa da kiristoci Allah ce in tamsasukum hasanatan da sun ga wani abu na alheri ya samu gare ku ku musulmi tasuhum sai abin ya bakanta musu rai duk wani alheri ba sa son ku zauna lafiya abin yana da musu ba sa so su ga tattalin arzikin ku na sama abin yana bakanta musu rai ba sa so Allah ya wadatar da ku da albarka wato a cikin ƙasar ku ta damara ko ta ma'adanan ƙasa duk wani abin zai zama to alheri a gare ku da Allah ce tasuhum sai ya bakanta musu dai ba sa so amma wa anta sabukun sayyi'atu idan sun ga wani mummuna abu ya fada muku kayan faru biya suna farin ciki da wannan yau su samu labari ba ku da abinci yau su samu labari wata alloba ta fada muku yau su samu labari tsakanin waccan kabilar da waccan ana yaki yau su samu labari sun hada ku fadan siyasa to wannan abin suna alfahari da shi suna jin daɗi haka Allah madaukakin sarki ya ce kun wallahi har abadan ba za su canza ba kiyayyar wannan ta tsakanin al'umma musulmi da kafire har abadan ba ta canza ba mu ne muke ganin kamar za ta yi dama dama amma su ba sa barci har kullun za su samu dama to abin za su bayyana a tsakanin mu da su kiyayya ne da haka alheri yana zauwa a gare mu tasuhum yana bakanta musu rai amma wa'in tasbukun sayyi'atin idan sun ga wani mummunan abu ya faru a kasashen musulmi to ya faru biya suna alfahari da shi suna jin daɗi shi sa za ga idan ka ga ana yaƙi kuma yaƙi ya ɗauki lokaci ana to ƙasar musulmi ce mudiba irin ƙasashen su saliyau irin ƙasashen su abinan da ake ciki irin su sudan za ga duk idan an fara yaƙin to kullum ruwa da zai me yasa saboda su suna jin daɗin haka sai su taimaki gwamnatin kuma su taimaki 'yan tawaye ke gwamnati za a saya miki da kuɗi ne su kuma sai a kama su kyauta wallahi za a ga duk inda ka ga ana fada a ƙasashen musulmi za a ga suna suka haɗa shi wai mata ɓangaren domokaraɗiyya ko ƙabilanci ko wani abu daban kuma sun iya saraka ɓarawo saraka mai bin sau yanzu mu diba abin da ke faruwa a cikin makauciyar ƙasarmu najeriya kai hada ma cikin kasar tamu da sauran makwabta kai da kaga wannan abin kai ka san wani abu ne wanda yake akwai wanda suke jagoranci shi yanzu ba platinum da ya san da babban kudin shi je ya sai da saniya shine kudi na karshe mai yawa a hannun shi da ya samu saniya miliyan ɗaya go to sai aka zo aka bashi wasu irin mahaukatan makamai wanda da kaga wayannan bindigogin kai ka san ba da shanu aka sai su ba ba da tumaki ba kyauta ne aka kawo su kuma an riga an ɗora su akan wannan abin wanda har abadan wanda ya saba bindiga da daɗi ake cago ‘yan bindiga daɗi wanda ya saba daɗin bindiga saboda ta bindiga an kana da ita me yasa daɗinta saboda kai iko ne kowa tsoron keki to an riga an ɗora al'umma ce ta musulmi za a ga wanda bai iya kalmar shahada ba ma yana bayani ana Allahu akbar wai aladu da shi jihadi yake saboda mi an san yana da wani ɗanɗano na san addini yana da wani ruhi na musulunci sai a ba shi makamai ya kashe mutane ba hawa ba sauka ba sanin dalili yana kwace dukiyarsu yana ɗarme su a daji ruwa ya bige su iska ta bige su kuma ya amshi miliyoyi amma da aka yana ganin wai shi musulmi ne yana furta kalmar shahada a cikin wannan ɓanar yana kabbara a cikin wannan ɓanar yana kashe mutane yana allahu akbar kai ka san wannan abin akwai waɗanda suke yin shi kuma wallahi su ne da ka ga waɗannan bindigogin ka san ba maƙerin suka kira su ba ko su suke kira za a ga mu sojojin namu wani soja an bashi bindiga ta fi shi kwanaki da kaga bindigar kasa aka auna kwanakin shi da nata sai an ko ba zo ɗaya ba wallahi ba ta fi shi ta sha gyara shi kuma sai ga wancan ɗan ta'addan da sabuwar bindiga ta zamani kai ka saya calculations wani abu a ƙasa ya aka yi shi wannan wanda ya bashi bindigar gwamnati ce wanda take da kuɗi na ƙasa ta bayi tsohuwar bindiga kwanakinsu daya shi ko wancan ɗan ta'adam ba san bawa ya bashi kuma abin da zaka yi mamaki mutane ne ba su da gari ba su da ƙasa amma su gallabi masu gari da ƙasa ta yaya aka yi to wallahi su ne duk su ne don kar mu zauna lafiya saboda su in tamsasukun hasanatan idan zama lafiya ya samu a gare ku da arziki to wani abin yana bakanta musu rai amma idan har suka ganku cikin tashin hankali da bala'i da masiba to wannan abin yana burge suna farin ciki da shi to me magani ina magani yake Allah madaukakin sarki idan ya kawo maganar ciwo sai ya kawo magani Allah bai taba kyale al'ummarsa ba ya gaya mata matsala kun bai ka ta halilin matsala ba sai ya faɗa abu guda biyu shine maganin ya ce wa in tasbiru ya kuwa al'ummar musulmi idan kuka yi haƙuri wani irin haƙuri zamu mi haƙuri mu dogara da Allah subhanahu wataala mu wadatu da abin da yake hannunmu mu bar abin da yake hannunsu duk wani taimako nasu mu haƙura da shi mu nemi taimako a wajen Allah duk wani agajinsu mu bar shi mu nemi agajin Allah duk wata gudunmuwa tasu mu ce ba ma so mu nemi gudunmuwa a wajen Allah mu haƙura da abin da Allah maɗaukin sarki ya ba mu wannan shine mafita ta farko kamar yadda muka yi muka ce a ba ko farashi ba ma so ku tattare da ku ya da ku da gudunmuwa ku ba ma so har su ma 'yan kanzaginsu amerikawa da duk masu taimakon to wannan shine tahalilul mushkila matakin harko al'umma musulmi ta haƙura ta dogara da abin da yake hannun Allah kaga da idan aka yi budije na karatu a shekara muna jira su bamu idan muna so mu yi kwalta muna so su bamu idan muna so mu sayawa talaka mu wani abu za su amfani muna so su bamu to mu haƙura da wannan mu ce ba mu so shine matakin harko duk wani abu wanda yake na wajensu mu ce ba masu mu haƙura mu yi kana'a mu yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu wanda su ba su da shi yawwa to wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki zai kama na agaji da ɗauki a cikin halin da muke ciki mu yi haƙuri mu yi haƙurin talautinmu duk wani abin da yake a gare su wanda muke samun shi da a banza to wallahi mu haƙura shi dan kadi ba taimakon da suke mana ba ya da wani amfani shekara wajen sittin ana taimakon ka ai ya kamata a ce ko kwana sittin aka yi ana ci da ka ya kamata kai baka kama gari amma kullum muna ƙara baya an rene mu shekara sittin ana ba mu nono ana ba mu ya kamata a yaye mu gaskiya ko ba haka ba in ba yaye mu to mu yaye kanmu mana ai ko mahaifiyarka ta ki yaye ka ya kamata ka fasa shan nonon kai ba na zana irin wani muguwar uwa a zalima kuma gashi muna da arziki muna da komi amma da sun tayar lissafi sai a samu cikin marasa arziki ko mu yarda mu ne kuta ko mun yarda mun yarda mun yarda a da fa amma a da ko a da ba a yanzu ba to wannan hanyar da Allah ya kawo mana ita ce mu yi haƙuri akan bin Allah mu yi haƙuri da duk wata gudunmuwa da zamu samu ne mutu Allah subhanahu wataala ni da Allah ce wa in tasbiru matakin farko sai ce wa tattaku idan kuka ji tsoron Allah kuma tsoron Allah shine maganin komi kowa ya ji tsoron Allah shi da aka ce a ji tsoron Allah kinna ana nufin mu duka ne ba shugabanni ne aka zaba ba aka ce su in suka yi haƙuri suka ji tsoron Allah mu duka ake nufi wa in tasbiru ya ya ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tattaku idan kuka yi haƙuri ya kowa al'umma manzon Allah kuka kuka ji tsoron Allah tsoron Allah kowa ya gyara tsakanin shi da Allah da abin da ka san bai da kyau ka bari ka ba kanka gudunmuwa ka bai ka san ka gudunmuwa ka nemi taimakon Allah ta hanyar yadda Allah madaukakin sarki zai taimake ka ya taimaki wani shine duk wani abin da yake kasan bashi da kyau ka gyara tsakaninka da Allah ka bar shi abin da yake da kyau ka aikata wannan shine Allah madaukakin sarki zai taimake mu akan makircin waɗannan makiya shi yasa ce wa in tasbiru idan kuka yi hakuri ya ku al'umma manzo Allah wa tattaku kuka ji tsoron Allah sai Allah ya ce mi la yadurrukum kaiduhum shay'a makircin nasu ba zai cutar da ku komai ba mun yarda ko mun yarda ba ai mun san suna da makirci ko to me maganin shi maganin shi ba mu koma mu bi su ba ko mu maido da demokradiyya a cikin ƙasa ko mu yi kaza ko mu yi kaza a wa in tasbiru wa tattaku Allah yace idan kuka hakura kuka ji tsoron Allah to makircin nasu mun san da shi inji Allah amma la yadurukum kaiduhum shi'a makircin su ba zai ba zai cutar da ku ba komi yanzu ya cutar da mu bar makirci ne ba tsara ba an tsara kowane iri daga cikin makirci aka ce duk wata ONG da take bada gudunmuwa a ƙasa aka ce tafta ba haka aka yi ba aka hana kowa taimako waye mutu ina sansanin yan gudun hijira a Nijar da aka mutu saboda babu taimakon da ONG ke bada ina yake ha gani aka ce a rike kudaden mu aka rike ba wanda ya fasa cewa ne ko ba haka ba ba wanda ya fasa sayan salula ba wanda ya fasa buga waya saboda talautin an hana mu kudi har ma aure ake karanta kuma ana ta haihuwa wallahi ko auren ma ba fasa ba a gani aka ce to magani ma kana ba su mutuwar dai bata karu ba irin tana ce ne da ake yi wannan kulli kullu ummatin ajal kowa lokacin shi yayi tafiya zai a gani a suka dawo da kansu suka ce sun canje kun ba mu ce madalla ba ko mun ce madalla ai ba mu gode ba ka gani saboda wannan ke nuna mana matsala tsakaninmu da su daman zuciyarmu ce taimakon nasu ba shi da wani amfani illa kai ya zukata wallahi kashe zukatan al'umma ne ake da wannan taimakon nasu ya wanda da Allah shi ba shi da shi zai ce ya taimake ka kasar da an ga dauki horon shi wutar da take amfani da ita ba za ta iya yi ba za ta iya shayar da kanta wuta ba sai da mu kuma ce za ta ba mu taimako Allah ya sauke to hanya dai ita ce kwara daya zuwa biyu wa in tasbiru wa tattaku idan kuka ji tsoron Allah kuka yi haƙuri to la ya durukun kai da humshiya duk wani makircin da za su yi muku wallahi baya tasiri akan ku haka ya kamata mu yarda da wannan shi Allah ne ya ci idan muka yi haƙuri muka ji tsoron shi to duk wani makircin da suke da shi kowane iri ba zai cutar da mu komi ba mun yarda ko mu yarda ba to mun yarda mu yi haƙuri mu ji tsoron Allah me yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa ka saboda shine wanda ya san su ya ce inna allaha bima ya'maluna muhit saboda shi Allah dangane da abin da suke aikatawa ilimin shi mai kewawa da mara ya sa ido a kansu duk wani makirci da kullu kullu Allah yana kallon su mu ba ma gani amma Allah yana gani mu ba mu sani ba Allah ya sani in sun fito ta nan sai Allah ya fito musu ta nan ba sani ba yanzu tun da suka taba muka musu alƙaro ta kullum baya suke ci kowa ba suke ci ba kasashen da suke renon su gaba ɗaya kullum suna ƙara komawa bayan mu suna barin su idan ka ɗauki ƙasar togo ƙarƙashin wata gida amma da aka ce ba a hudu da mu ita ce tana yi yanzu senegal tana daga cikin ƙasar da aka yi amfani da ita a wajen a tuta mana allah sai wani juyin juyo hali ta hanyar domokaraɗiyya da suka ce a yi sai allah ya amshe mulkin ya baya wani ustazu maharacin alkur'ani kuma hafizin kur'ani ne wallahi ustazu ne aka cire daga hannun baki salon ke kowane ne in ma wa yake ne ya aka bai ustaz a gani wanda ya iya karatun alkur'ani ya iya sallah ya ɗauko kuma firaministan shi ma ya naɗa shi ma wani ustazu idan za ka saurari in kalaman da suke wa faranshi wala ko sojojin ba sa musu kuma sun sami su ne ta hanyar domin da suka ce a yi a gani da mata bigo kenan ba irin wata mata suka ce za su kori mutum in ya kara kaga wannan aya ne haka kuma idan ka diba a halin da ake ciki yanzu yanzu akwai haɗin gwiwar da aka yi tsakanin waɗannan ƙasashen da aka ware aka tsana yanzu togon ta shigo ke cadi ma ta shigo ga marak ita ma ta ce yanzu tana so a ƙara gyara hudda ta kasuwanci da harkar yau da kullum tare da wa'innan kasashen ita ma kaya kamar ta zo ne ko ita ma tana daga cikin ƴaƴanta na warwa mara ko ita ma yari yalhoran shi kaga sun taba mu Allah ya taba su har yau mu muke ci gaba ko su suke ci gaba mu muke ci gaba to duka abin da ya kama na wannan in tasbiru wa tattabu wallahi idan kuka yi hakuri hakuri da muka yi muka ce Allah ya ishe mu ne ko muka ji tsoron Allah muka daina jin tsoron su to Allah ya ce da kun yi haka la durukun kaiduhum shi'a makircinsu ba zai amfa zai cutar da ku komi ba don Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da suke aikatawa shi masani ne kuma yana kallon su ya sa ido a kansu Allah ya mana maganin sai Allah ta'ala ya ce wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lilqital wallahu samii'un 'alim yanzu Allah maɗaukakin sarki sai kissanta mana labarin wato gazawatul uhud wanda aka yi shi bayan yakin badar yakin badar an yi shi a cikin watan ramadan yara kwana goma sha bakwai aka gwamza annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi labarin ga wata tawaga ta kwamba ta sayo kayan abinci mai yawa za ta nihi maka manzala sarsar ya ce a sabai lokacin ba su da yawa ba su wuce ko 300 ba haka ce to yanzu mu je mu tare su mu kwace duk abin da ke hannunsu madadin zalunci mu mara suke yi mana lokacin wanda ke jagorancin wannan ayari na kwamba abu sufiya ne mazalar sassa ya huto sai shi kuma ya samu labari shi ya sula da ya canza hanya yanzu suna nan suna neman labarin ya za a yi sai allah maɗaukakin sarki ya bai mazalar labari ai wannan jama'a da za ku tarba ku amshi abin da ke hannunta yanzu ba ita ake so ku tarba ba ga wata jama'a can wanda ta yi shiri da makamai da sojoji sun kai wajen dubu ku ɗari uku nan su ne ake so ku tarba ku gwamza yaƙi da su a gaga ba akwai tashi hankali ko su sabon manzan Allah suna son waccan za ta shaukatin ta kuna lahu wanda take da ɗan abin masarufi a hannu su same ta a gwamza da ita dai 'yan kaɗan ne a ci nasara a samu gari mako to yanzu an ce ba da ita za a yaƙi ba da wanda ta huto yaƙi da niyya da shiri a nan gudun fa an girgiza da yake sabon mazalar sallallahu alaihi wasallam ba irin mu bane ba mazaje ne su rijal ne wallahi rijal ne kuma suka kama hanya suka doshi can nan da raƙumansu guda saba'in da doki birak wani na kuma a ɗora mutum biyu uku duk da aka da wasu a ƙasa su kuma wayancan ma sun wuto da dawaki da raƙuma da makamai da sojoji da guzuri su kuma ko guzurin ba su za su je su kama masu guzuri ne amma haka aka je aka guza wannan yakin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bai manzo Allah sallallahu alaihi nasara daman kan min fi'atin كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين Ubangiji ta lace da yawa daman za ka samu wata jama'a ‘yal kaɗan ta ci nasara ta yi rinja a kan jama'a mai yawa amma da uzinin Allah amma nan ma akwai dalili sai Allah ya ce sai sun yi haƙuri shi yasa ya ce wallahu ma'a sabiri taimakon Allah yana tare da masu haƙuri a nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawarci jama'a to kaka kuke ga zai wasu kace kai mu koma mu sake shiri kai wasu ke ganin kai ya kamata a tahi wanda daga cikin sahabbai yace ya rasulullah ba za mu gaya maka irin yanda annabi Musa mutanen suka gaya mai suka ce izra anta wa rabbuka fakatila ba za mu gaya maka kai annabin Allah ne Allah ya aikuka ka tafi mu tare da kai za mu je mu yaki kuma suka je Allah madaukakin sarki ya ba su nasara to yanzu bayan an zo daga wannan yaƙi ran sha bakwai ga watan ramadan a gwamza shi yanzu an zo an gama sallar azumi a cikin watan shawwal bai wuce kwana goma sha biyar ba duka tsakanin kenan ba a kai wata guda ba yanzu sai aka ce kuma wannan yaƙin da hukai na badar ko karkashe musu manya-manyan mutane yanzu suka koma garin maka wayanda aka kashe musu uwaye da mata da aka musu mazaje da wanda aka musu yaya sun zo sun tare sun ce dukiyar da suke nema dama suna nema ne don ta amfani su kowa ya ce yara dukiyar ta kare akan aje a yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sabon shi a gama da su yanzu sun sake muku shiri na musamman sun huto ga sunan ma kuma sun kusa gari domin yaƙin za a gwabza shi ne a bakin garin Madina shi ne a bakin dutsen Hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a yawa mutane bayani wa inna mutanen da muka yi yaƙi da su mu gwabza suna ‘yan wajen 800 zuwa 1000 mu muna 300 muka ci nasara yanzu sun sake gangami sun shirya tawaga sun kai wajen 3000 sun mutu ga sunan ma sun kusa garin madina kuma Allah ta'ala ya ce mu fita mu tarbe su to kaga wannan yakin ai yana bukatar a shirya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da yi bayani a juma'a sai ya shawarci mutane ya kuke ga za a yi yanzu mu zauna a cikin gari su zo su same mu a yakin a cikin gari ko mu huta mu tarbe su a yaki a bayan gari abdullahi bin ubay bin salul rasul munafikin sai ta a'a ya rasulullah mun ban su shigo gari in suka shigo gari kaga mun miyake su gaba da gaba mata kuma da yara yasa hau kan gini su rika jihon su da duwatsu shi kaji da bada shiga ne matsoraci ko wani ai matsoraci ne mata da yara su ga gudunmuwa su hau kan katanga da ɗakuna su rika jihon su da duwatsu mu kuma na yakin su da ya kasa wasu kuma suka ce a a fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya je shiga dabara ya fito ba ma gama shawara ba annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin sahabbai suka ga suka ce ya rasulullah ai kamata ya tsaya a yi shiri yace a ai annabi bai taba shirin yaki kuma ya sake komawa wanda zai zo ya zo wanda ba zai zo ba ya zauna haka kuma dukkan mutane suka mutu har da munafikan lokacin da aka fito bayan gari kafin a je dutsen hudu munafukai suka zo suka yi ta tsare-tsaren su rusa zukatan mutane a sare a koma sai ya rasulullah ayin na biyu tana aura ainihin gidan nawa wallahi ban bar bashiri ban bar bace wane akwai dabbobi na kasa bata a bada uzi annabi sai ce jika wannan shi duk suka yi ta neman uzi so koma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da mutane ya tsara su to tun kafin ya tsara sun shine Allah ya kawo mana magana wa idga dauta min ahlika lokacin da ka fito daga cikin gidan iyalanka kana sanye da kayan yaƙi ka zo cikin masallacinka tubawul mu'minina maqa'idal liqital kake karantar da mu'minai dabarun yaƙi yaƙi ne wanda sai an yi dabara mutane ne sun tashi sun yi shiri har sun zo bakin garin wani yaƙin yana bukata a tsara shi duk wani karfinsu da karfe sun tattaro sun zo manzala sosai sai ce kai wane da kai da wane ga yadda za ku tsaya kai kuma da wane da kai da wane ga yadda za ku tsaya kai wane ga yadda za ku tsaya to shi ne maka'ida likitar manzala yake karantar da mummune yadda za a yi dubarin yaki saboda shi yaki ba haka ake ɗaukar bindiga ba a ji a yi ta harbawa kawai sai da hikima yana buƙatar tsari manzala kumanda ne ya shirya su ya tsara su tsab aka wuta kuma ya zaɓi waɗansu mutane guda hamsin wanda in sun yi harbi ba sa rate wallahi aka san koyar za a kwaso eh mana akwai masu daɗin hannu wallahi ya zaɓe su da aka je aka tsara kai gani za ka tsaya kai gani za ka tsaya sai ya ɗauki wani mutane guda hamsin ya ce musu to ku kuma ga dutsen da za ku hau idan muka fara yaƙi idan kun gamanci nasara kada ku sauka idan kuma kuwa ga an ci nasara a kanmu ma ku tsaya nan kai ko tsuntsaye za ku ga suna cin namamu kada samu wani ya sauko daga cikin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya tsara su ya dora su akan wani dutsen da ake cewa jabalan ramai wani karamin dutse ne wanda yake kusa da dutsen uhud duk wanda ya je shi garin madina zai ganshi Allah ya kai mu to yanzu shikenan lokacin da aka zo aka fara gwabza yaki Allah madaukakin sarki sai ya jarrabi waɗanda suke saman nan aka samu wanda san duniya damar shi ya fitar su kasan dan adam da kake ganin shi akwai san duniya shi yasa Allah ya ce minkum man yuridu dunya minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah wai fa a cikin sahabbai ne ba Allah ya ce daga cikin ku akwai wanda suna nufin duniya ne akwai da kuma su lahira suke so akan da'abul suke to wannan masu san duniya gauzawar farko da aka yi Allah sai ya dauki nasara ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabansa su wannan na sama kawai so ga ana ta tsantar ganima saboda wancan sun wuto da kaya na duniya da kayan alfahari da gwalagwale da zinariya da mina ne so ga kawai an fantsa masu an karkashe wasu kawai ana zo ana ta kunce zinariya a jikinsu da sauransu ta yi mu ma bari a bar mu a baya muka ga yaki ya kare muka ga ganima na ta kwasa mu ma zauna a daura ba kan dutse kawai a yi ban da mu amurkinsu ya ce a annabi sallallahu alaihi ya ce idan an ci nasara akan su kalmar sauka ko da tsuntsaye suna cin na masu idan su suka ci nasara ma kar mu sauka yanzu sun ci nasara ai alhamdulillah kada mu sauka ta hawa da Allah kai wallahi malam suka bijirewa shugaban nasu da kira ka samu ta uku suka tsaya tare da shugaban suka sauka wannan sabawa sabawa shugaban nasu suka yi saba manzon Allah suka yi shi yasa sai Allah ya amshi nasara daga hannun manzon Allah sai mika hannun makiya kawai kafirin suka zagayo suka sassaka nan dutsi ne nan ku kafire ne suka fara galgaza sai da suka kashe wajen mutum 70 a gurin kuma manya-manya ana aka kashe sayyidina hamza sayyidu shahada wanda manzon Allah sallallahu ya ji ciwon rasuwar wannan bawan Allah sai da ya rantsuwa ce ya dauki fansa da mutum 70 a kashe kadai har yanzu idan ka je ka garin Madina sai ka je ka ziyarci makaburar wa'annan shahidai wanda aka shi a wannan yaki to kaga abin da zamu lura anan saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu cin nasara ga musulmi kuma saba shi wa gabanni in dai na kirki da na musulunci ne shi ma babu cin nasara idan ka ce wannan shugaban ka ne ko a ma'aikata in abin da ya umarni bai saba Allah baka bi Allah zai taimake ka da'a ga shugaba da'a ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah duk wanda ya bi shugaba da aka shugabanta mashi ya bi ni inji manzo Allah wanda ya bi ni kuma ya bi Allah wa man asa amiri fa kada asani duk wanda ya saba shugabanci to kuma ya saba mini wallahi sai gashi dalili da wannan sabawa manzo Allah suke sai aka amshe nasara daga hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bai da hannun makiya kawai da su suka ci nasara su musulmi yanzu daga ba aka yi kansu sai gashi mutane hijira suka watsi a guje daman tun kafin a zo kaga munafikan sun rana wasu sun yi ta kamfai musamman a kan tsakanin ƙabilu guda biyu na garin madina allah ya sauke ta wannan shi ne allah ke ba mu labari wai daga dauta min ahalika ka tuna lokacin da ka waye gari ka fito daga cikin gidan iyalanka da safe da sassafe tubawwal mu'minin kana karanta da mu'mine maqaida da shirye-shiryen dubarun yaki kafin a huta yakin Uhud والله سميع عليم الله ما يجيني يكون مسنيني سي الله إذا هم الطائفتان إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وبنجي تعالى إذا هم الطائفتان كتنا لوكتين دوات جماعة قدابيو وسكبيلو قدابيو سكينية أن تفشلا سامو سكامو كربوالكي كبيرة بني سلمة wanda ɗaya ce daga cikin ƙabilun mutanen madina wannan ƙabilun guda biyu a cikinsu abdullahi bin ubai bin salul ya fito ya yi ta kamfai ya yi ta razanar da mutane tsoratar da mutane ya so gaba ɗaya ya karkatar da mutanen su kasa je wannan yakin don ma allah ya jibinci lamarinsu ya karfafa su waɗansu suka je wasu kuma su koma shi ne allah ce iza ma tsa'ifa ta da minku ku tuna lokacin da wata jama'a daga cikinku ta yi niyya an tafshala ta samu rabuwar kai ma'ana a kasa samun haɗin kai a wajen tafiyar ma ma'ana su koma wallahu waliyuhuma dan Allah ta'ala ce shine mai jibanta lamarin su shi yasa aka samu wadansu daidaiku daga cikin su suka daure suka je wa alallahi lalle ga Allah ne falyatawakkalul mu'minun mu'mini suke dogaro duk waɗannan ayoyi Allah yana karantar da mu ne a lokacin da matsala ta same mu tsakanin mu da makiya ba a dogaro da kowa sai gawa sai Allah mu dogara da Allah nan ne mabuta take yasa Allah ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne mumine suke dogaro Allah ka samu cikin masu dogaro da kai sai Allah ya ce walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah sai ya tunawa sabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa walaqad nasarakumullahu bi badrin lalle Allah ta'ala ya ainihin taimake ku a yakin badar badar wani guri ne wasu malamai suka ce rijiya ce wasu ka ce a sunan wanda ya rijiyar gurin ne to Allah ya ce Allah ya taimake ku bi badarin a yakin badar wa antum azilla lokacin kuna wato yan kada mana karancin su shi yasa Allah ya bace su antum azilla inda aka ce za a yi yaki da mutum wajen dubu mutum 300 sai a dace su a cikin kaskanci ko kuma ba su da komai ko abin a kawa suke tafiya ba ba maganar uga-uga ba ne ko mai ake ta motocin sulki a a kafa ma ne ake tahiya su kuma wancan da jirage da manya-manyan makamai amma haka Allah ta'ala ya taimake su ya ka musu gudunmuwa ya ba su cin nasara shi ne Allah yake tunawa sabai walakan nasara kuma Allah bi badarin Allah ya taimake ku a badar wa antum azilla lokacin da kuke cikin rishin yawa da rishin ƙarfi da rishin makamai Allah ce fattakullah ku ji tsoron Allah ya ku mumune la'allakum tashkurun la'alla Allah ta'ala zai muku kyautar da za ku gode masa mana da kun ji tsoron Allah za ku samu godiya ga Allah subhanahu wataala idan ba ku ji tsoron Allah ba to babu shakka ba za ku samu godiyar ubangiji tabaraka wataala ba Allah kara sabon manzon Allah imani wallahi gaskiya idan ka ji tarihin sabon manzon Allah sun kai ajinjina musu wannan addinin ba da dadi suke yi shi ba mu ne yanzu muke yin shi muna shan ruwan sanyi da galas ga ruwa ya tula ruwa ko amma su da ƙarhi ne suke mu yanzu babban jihadin ka zo ka zauna a yi karatun da kai ma shi ne yake wahala fa ko ka taimaka a yi karatun ko a karantar da mutane domin yanzu manya-manyan makaman da muke bukata ba na bindigogi ba ne na ƙarfin imani ne domin ƙarfin bindiga baya yi da ƙarfin bindiga yana yi da waɗannan ƙasashen wajen 25 ba sa zuwa ƙasar afghanistan su yi shekara 20 suna yaƙi ba su nasara a kansu ba da ƙarfin bindiga shi yake yi 'yan afghanistan da tuni babu labarinsa a duniya rasha ta zo ta buga ta gauza ta gabace ta huta a guje yanzu nato take komewa ta ce amerika da 'yan uwanta suka zo su ma suka buga shekara 20 ko sun bar su suna nan yanzu suna tafiyar da mulkin su yadda suka ga dama yadda allah da manzo allah ya shi kenan mu ma abin da ya kamata ba ƙarfin bindiga ba mu nemi ƙarfin imani wala shi zai mana maganin waɗannan 'yan iska masu jan kunne idan muka samu ƙarfin imani wallahi mun yi maganin su yau matsaurata ne fa daman su in yaƙi za a yi gaba na gaba ba sa ke labari yadda a yi ta tura jirage mara samu tuka da kaga sun kawo sojoji masu yawa ƙasa sun aje ba don yaƙi ba ne saboda a yi sata ne can ana yaƙi su suna sata sata ce aikin nasu shi ne aikin wai yan kwanta-kwanta suka tsare wata mota suke ce a mutane kowa aka ce mutane kowa ya kwanta kuma aka ce a yi larabe to waga sai koma gehe yana kallon masu larabe wani da ya diba sakon ɗin wata mata sai ga zinariya da yawa ya gaba a gashi sai cusa a jihu ya daga ta oga mai tsata kai kai ana aiki kai kuma kana sata yau kaga wa a sha abin da ake aiki ne to an shi ne suke yi ah sata ce wallahi suke yi ka gani sata ce a cikin sata ta kai ana aiki kai kuma kana sata ka ga kenan a garin oga wannan abin ba sata bace ake yi ko shi yanzu aiki ne shi yanzu ne shi to haka ne wasu ke mana sun zo sun zauna a kasar mu shekara wajen nawa ba da ci gawa ko ɗaya ba wanda aka shi a gurin yaƙi ko an ɗauka mun so jinawa aka shi mana ba adadi ko gwamna ne ba musu ba kun ba su sai mana ku zo ga 'yan ta da mutum ku kama ku zo mun kama ku zo ku amsa to me suke yi ya kamata a tambaya me suke sata suke wallahi sata suke Allah ya mana maganin su Allah ya isa to duka waɗannan ayoyi suna karantar da mu asalin kafire da kafirci kaka suke kuma menene magani da haka babban magani shine mu yi kokari mu yi tattalin imani wallahi idan muka samu imani mun yi maganin su Allah ta'ala ya samu dace to sai Allah ta'ala ya ce إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين to wannan aya sai aka samu sabanin masu malaman tafsiri akan ta akan wannan alƙawarin da Allah ya wa sahabbai zai ba su gudunmuwar mala'iku guda dubu su sabko su taimake su to wannan ana nufin a yakin badar ne ko kuma a wannan yakin na uhudu wanda muke magana a kai saboda an zo da maganar yakin duka biyu amma dai labari aka bada aka ce an taimake su a shi wannan ko ana maganar shi akan yanda aka goza akan shi ne to wacce ce aya take nufi a kowanne Allah madaukakin sarki ya ba su gudunmuwa domin mala'iku ba su taba yaki ba su bigi dan adam sai a yakin badar Allah ta'ala ya sauko su da raunin su farare wani sahabi ce sai mun tunkari arde kafin mu kai gida shi kawai sai muka kanshi yana yana me yake ta yana yawo a ƙasa kuma san wasa da shi ba ashe akwai wasu kumandodi da Allah sun ko daga sama to wasu malamai suka ce wannan aya ana nufin a yakin Uhud ne domin bayan su mutanen makka da suka ce sun tattala dukiyarsu ne dama don a yaƙi muhammadu mai amfaninta a je a kashe su an ce akwai waɗansu mayaka wanda su ma ba sa daga cikin mutanen maka amma an nemi gudunmuwarsu a kansu ka ɗauki aje a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa sai mumina suke gurin ina ma Allah zai ba su wata gudunmuwa sai Allah ta'ala ce zai ta qulil mu'minin ka tuna lokacin da kake faɗawa mumine lokacin da wahayi ya zo maka cewa Allah ya kafiya kun an yi muddukun rabukun yanzu bai ishe ku ba ubangijinku ya ka muku gudunmuwa ya ka muku ƙari me yake cewa idan aka ce an kai sojoji sun kasa a ƙaro su me yake cewa abin rapor ko? rampor ƙasa ya rabu iya ba Eh. bai ishe ku ba idan Allah ya ka muku rampor kin mala'iku dubu uku Allah yake gaya manzala ka tuna iz taqulu lil mu'minin lokacin da kake gaya mu'minai da suke buƙatar a kawo musu ranfon kake ce musu Allah ya kafiya kun anya muddakum rabbukum bai ishe ku ba ubangijinku yayi alƙawari zai turo muku bi salasati alafin min al malaika kumandodi na malaiku guda dubu uku munzirina su sabko bai ishe ku ba za su ji dadi ko ba za su ji dadi ba yaki ne za ku je kuna jin ku yan kadan ne sai ku da an ce ga malaiku guda dubu uku za su je ba a gane wannan za ku je yaki wata ƙasa daga cikin irin ƙasashen afirka sai kuka ji an ce amerika za ta ƙara muku kuma dodi yan kundin balansu dubu uku a gani kuce kamar kunci yaki mako? ta wannan matsaurata ne ba ina ga kuma kuma dodin mala'iku guda dubu uku allah ya ce zai ƙarawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki to sai allah maɗaukakin sarki ya ce kai abin bai tsaya a nan ba bala in tasbiru بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا Mm.
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة yanzu مسومين Allah sai ya ce annabi ka gaya musu ya rasulullah bala tabbas abin bai tsaya a karin mala'iku dubu uku kare ba in tasbiru wa tattaku har yanzu dai magana da biyu ce in ho kuka haƙura kuka bi Allah in kuka ji tsoron Allah waya tuku min forim haza Allah zai ƙara zo muku da wani ƙarin ran farko ce ko yawwa wasu ƙari na mayaka su kuma guda nawa yimdiruku rabbukum bi kamsu bi kamsati alaf Allah zai kara muku malaiku dubu biyar kuma eh malaika dai ma ya ishe su wallahi a ya mutana annabi sallallahu malaika dai ne ya zo duka musu tsawa suka mutu ka Allah bai gano fiha malaika dai ne ya zo garin ya daka tsawa kawai gaba daya suka mutu mutanen annabi lut malaika jibril ne aka ce ma aka sa da kanshi ya ya buga ya kawo fuka-fukan shi a kewayen garin ya musu juyin waina ka san juyin wani je gurin mai wani hagayin da take ta dan watsa abin nan ta dan eh kawai daga sai hada su ga su ga samaniya daga can kuma ya juyo su mala'ika ɗaya ne balle aka ce mala'ika dubu uku kuma aka ƙara dubu biyar kai kasan Allah ya faɗo wannan dan hankalinsa kawai ya kwanta eh mala'ika ɗaya ma ya isa kuma Allah zai taimaki bayan shi ba sai ya turo mala'iku ba yaƙi yayi yaƙi ho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki ƙasa ƙasa wannan rerai mai tsakuwa-tsakuwa na gindin abinan hako da ya watsa babu wani a cikin su da wadan ƙasa ta- ta cika mashi ido kuma yadda ka san an jiha mai tiyagas duka suka makamci sai Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى Allah ya ce ya rasulullah ba kai ne kai jifa ba yayin da kai jifa ma'ana ba kai ka isar da tsakuwar da ka jefa ba Allah ne da kanshi ya- ya kai da inda ake so ta je eh kawai dan kwasa ne dan kadan duk yawan su wajen dubun nan yana watsa gaba ɗayan su kowa sai da ji a yi da shi kawai kamar an watsa mai tiyagas Allah in ya so taimakon shi ai ba sai ya sha wahala ba sai ya- ba sai ya turo mala'iku ba ba sai ya turo mala'ika Eh. kawai ku ana so ku dan ku dan ku dan motsa ne kawai ku tabbatar da imani ku yi hakuri ku ji tsoron Allah kuma ku yi al- ku yi alƙanutu kawai ku goma ku kwanta Allah ya isa muku wallahi Allah ya isa mana shi yasa Allah ta'ala ya ce idan suka in tasbiru idan suka yi hakuri wa tattaku suka ji tsoron Allah har yanzu dai kalma biyu ce Allah yake maimaitawa dole sai mun ji tsoron Allah sai mun yi hakuri akan bin Allah hakuri akan barin saban Allah duk abin da Allah yake so mu yi kokari mu yi Allah ya ce wa yatukum min fawrin haza Allah zai zo muku madadin waɗancan yundurukum rabbukum bi kamsati alafin Allah zai kara muku mala'iku dubu biyar musawwamin waɗanda suke da alama mala'iku sun zo da wasu irin alamomi za a ga mutum gashi kaman ka san shi amma na da wata alama wanda ba kaman ba mutum bane mala'iku ne aka zubo kawai ga su mazaje ne da rauna kumandodi suka zo su kwatsa cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da imana cikin zakatanmu to shine Allah ya ce labarin da aka bai sahabbai za a ƙara musu mala'ika dubu uku za a ƙara dubu biyar ba komai bane wa ma ja'ala Allah وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم Allah ya ce wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum labarin cewa za a turo mala'ika dubu uku za a ƙara dubu biyar ba komai bane illa dan albishir ne a gare ku dan abin da ya faranta muku rai ne dan ku ji daɗi ne kawai eh wala tadma inna qulubukum bi dan zukatan ku su samu nutsuwa da labari shi Allah madaukakin sarki yakan nutsar da zukatan bayin Allah dan su ji daɗi da wani labarin da zai bada amma idan ya ga dama ba sai ya ba su labari ba ai kawai zartawa za yi inna ma amruhu za a rada إنما shi'a أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن al'amarin Allah idan ya nufaci abu zai ce abin zama ne kawai sai ya zama da haka wannan albishir ne Allah yake bada don zukatan mu'mini su nasu amma wa man nasaru illa min indillah ai babu wani taimako na ƙarshe sai wanda yake zowa daga Allah duk wani taimako in ba daga Allah bane ai shirme ne wa man nasaru illa min indillah ba wata gudunmuwa da taimako da yake amfanin wanda aka taimakawa kuma ya wadace shi illa min indillah face taimakon da yake zuwa daga wajen Allah dan Allah inda duk rayuwarmu mun dora ta akan wannan ai da mun huta ka yarda cewa duk wani taimako da za a maka babu taimakon da zaka wadatu da shi sai taimakon da zai zo daga wajen Allah domin Allah al-aziz ne shi Allah buwaye ne Allah ta'ala mabuwayi ne ya gagari komi alhakimin kuma Allah mai hikima ne ya daga cikin hikimar Allah yake dora abu inda ya dace idan ka canza shi ganin cewa canjin shi ne to kuma ka bata dan Allah cikin labarin shi komai akwai hikima a ciki Allah ta'ala ya samu dace sai ce ya katsa tarfa ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين Allah ya ce ya yi wannan tsarin lokacin da aka ce sun fito don su je su kama fatakin da suke ɗauke da kwamba amma sai Allah ya ce ba nan za a je ba a je a tarbi waɗancan manya-manyan gungun kafiran da suka fito da su za a yi yaƙi Allah ya yi alkawarin hakan ne don ya karya ƙashin bayan kafirci a duniya inda ba haka Allah ya so da sai a basu je su yaƙi masu gani masu samu gani masu su dawo kuma Allah inda bai so ya jarrabe su ba da sai ya kyale su su je su yaƙi wancan shi kuma ya kashe wancan ko ba zai iya ba amma sai aka bar wancan suka sulale suka gudu wanda za a je a samu ganiman babu su sun tafi yanzu ga wasu wanda su ba ganima za a samu ba kawai wuta ce za a samu bala'i ne za a je a yi kuma ta aka ce a je to sai Allah ya ce yayi wannan alƙawalin ne yayi wannan niyyar yayi wannan umarni ne da ya kata tarfa min alladhina kafaru Allah dan ya yanke wani gungu ko wata jama'a wanda take manya manya daga cikin manyan kafirai dan a wannan yaki an kashe duk wasu manya manya aw yakbitahum ko Allah ya ce dan ya kaskantar da su dan abin da kare na yafi karfin ka eh abu kana jin kafi karfin shi kuma yafi karfin ka wannan aya ko damuwa ko su 300 ne fa kawai kaltar da 13 su kuma su wajen dubu kuma su sun fito da makamai dan ayyaki su kuma su fito da yaki ba kaga in wayannan suka ci nasara akan masu makami me zai faru gare su bakin ciki shine Allah ce dan ko ya cusa ya kaskantar da su fayankalu khaimin hisu koma gida suna masu kaskanci a walakanci da damuwa da huzunu kuma haka ta faru domin Allah ya kaskantar da su an kashe na kashewa an kama na kama wanda suka tsere sun tsere sun tai cikin damuwa da kaskanci sai Allah ta'ala ce laysa laka min al-amri shay'un." ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون to an ce bayan wannan yaki na udu lokacin da aka karkasha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan manyan komandodi abin ya bata mishi rai har ta kai yana alkanutu ashe sahabban ma alkanutu suke yi su ma an sun samu matsala manzo Allah da ma take da ma sai yake alkanutu duk bayan sallar asuba sai ya rike kiran ɗaiɗaikun manyan manyan arnan nan yana tsine musu albarka yana musu muguwar adda shine Allah sai ya taka mishi birki ya ce laysa laka min al-amri shay'un Allah ya ce ba ka da wani katabus ko wani abin yi akan sha'anin wa'annan mutane da suka muku wannan ta'addanci al'amuransu yana wajen Allah shi yasa shi Allah madaukakin sarki baya barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu gaba gadi ko me sai ya dora shi akan sai haka kuma ake so kai ma karke wani abu gaba gadin ka sai ka bi tafarkin manzo Allah shi annabi ba bace abin da yake so ba abin ya bata mishi rai yazo yake wani abu aka ce a'a wannan karan bani ne laysa laka bil amri shay'un shi lamarin Allah ba haka bane idan kana na Allah to yanzu ne kake cikin taka tsantsan da abin da zaka yi bari Allah ya baka umarni malaika tarihi annabi Musa alaihi salam ta kai da shi da bani isra'il su ta da daddare su bar garin suka wuta suka bar garin suka kama hanyar da ba su ma sani da za su ba fir'auna ya samu labari sun fita sai ya ce yanzu kowa ya fito kwai da kwarkwata a je a tarar da su a musu kisan kiyashi kisan kare dangi a dai musa ya zo bakin ruwa baya da jirgi baya da kwale-kwale ka san ku ai ba kowa iya ruwa ba ko kun ba karamin ruwa ba ne kawai suka hangi wata ƙura da sai kalla kawai ai fir'auna ne da sojojin shi da rundunar shi gaba daya suka ce mun shiga uku ina la madrikun ai ta mu ta kare falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudrakun yayin da jama'an jama'al musa suka hangi jama'al fir'auna suka ce inna la madrikun mu ta mu ta kare ai shikenan babu mu ba mu da jirgin hawa ruwan nan mu tsira kuma gasu daga baya mu gasu nan za su zo su kashe mu gaba ɗaya kenan sai annabi Musa ce kala kalla inna ma'i qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin sai ya tsawata masa yace a ba haka sha'anin yake ba shi ubangijin da yace mu huto ai yana tare da mu shi ya san yadda zai yi da mu zai shirye da mu mu tsallaka eh ku hakura kawai shi yasa idan ku samu shugabanni masu imani masu jarumta masu sadaukantar da kai sai imanin ku ya tabbata amma ai kuka rasa su ba ai kun gane da wanda ba sai an koma yi tafsiri ba ko aha ba a cin nasara hera shugabanni na kirki wallahi da kun samu wa'ancin rababbin kan rika farauta ba za ku iya cin nasara ba amma ko samu wa'ancin masu dama damal to in kuka dage to za a samu cin nasara ya ce kalla ina ma'ira biyu sai hadin kaga suna kusantawa sai Allah ya wa anai Musa wahayi aka ta irdu biya sa kalba auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr da ya buga mai akai فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم Allah ya ce sai muka ware Musa waye muka ce dauki sandaka ka bugi wannan ruwan ya Musa da ya buga kawai sai ga manya-manyan kwalta dubul buwa guda goma sha biyu eh kowa zai layin shi ne babu sansa yan tardi kowa zai yi tafiya yadda yake so tankan tankan lamun lafiya akan ruwa ga manya-manyan gada guda goma sha biyu fir'auna da ya tsinkaya ruwa ya dare hanyoyi ga sunan sai ya dariya ya ce wai da ganin girman shi ne ya sa ruwan ya haka kaji shaki Allah ya ce bari ka zo ka zo kai ma tankan tankan suka tsallaka ruwa kuma suna kallon fir'auna ya zo bakin ruwa shi ma ya fara bin hanyar to wannan abin sai da musa ga to tunda an ce in bugi ruwan da sanda aka samu hanya ko yanzu da umbar fir'auna ya hayo ai garan bugi ruwan ya game ko kaga sai daga sallar shi amma sai Allah ya taimake mi watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun kaga ashe karambani ne ya daga sanda sai Allah ya ce a Musa ba ma san karambani watrukul bahra rahwa kyale ruwa yanda yake ba ruwanka bar shi ya hayo bar shi ya shigo bar mu da shi bari ya abin ba hannunka yake ba karka bugi ruwa kyale shi wadarkar bahar rahawa kyale ruwa yadda yake su wa'annan in sun shigo ma ba hayawa za su yi ba innahum jundun mughraqun su wata dandana ce wanda muke so mu darka ke ta a ciki ba su shigo suka shigo kwa sai da suka je tsaka tsakiya na gaba bai fita ba na baya shigo gaba daya sai Allah madaukakin sarki yemi ya umarni ruwan ya game gaba daya aka nutsar da su ba ɗaya da ya saura sai shi shega shi ma alƙawari ne Allah yi ya ce falyamar da duka bi badanika hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin malam kada ko kisal mai tsawo sai gashi da fir'auna ya halaka yana mai neman imani da Allah annabi Musa alaihi salam Allah bai yarda ba Allah ya ce mai sai yanzu kuma bayan ka cika ranka babu baka al'ana Allah ya ce ya mishi alkawali guda falyoma na duka bi badanika yau abinda za mu maka alhurma ɗaya za mu tseratar da gawar jikinka kawai gangan jikinka gawar wannan za mu tseratar da ita ita ba ta nutse ba duk suka nutse amma shi sai aka ɗago ya sama ya sha ruwa ya ƙoshi ya yi tatil ya mutu mutsai arni Allah ya ce za mu tseratar da gangan jikinka amma li takuna liman kalfaka aya shi ma dan ya zama ga wanda za su zo daga bayan ka aya ne in an ci an yi fir'aunu wani abu ya zama ko yana nan a cikin mizi har yanzu asalu laka makagan shi kuma za ka samu bature daga kasar su ya hau jirgi ya yi biza ya je dan ya gaggawar kuma ya gaggawar kuma ya zo da ci gaba da kafirce shi wa inda kasirin min nasi an ayatina la gafilo Allah ya ce dan ya zama aya ga na bayan ka amma sai dai mafi yawa ayata ma in sun ganta rafkana suke kai za a ƙara imani amma shi sai ƙara kafircin shi kawai abinda na ɗauka a ragun mahallar sha duka so mu gane shi musa ya lokacin da ya buga ruwa umarni aka bashi ko da kanshi ya buga umarni aka bashi yanzu da ya tashi bugawa fa ba a bashi umarni ba sai aka hana shi kenan idan ka bi tsarin allah to sauran abin ba naka bane kyale allah da sauran abin shi yasa mu yi hakuri mu ji tsoron allah mu kyale shi da su wallahi zai iya mana ina ruwan allah da wani ƙarfin amerika barantana faransa barantana ina ne ina ne wallahi ba komi ne bane su idan akwai abu mafi launi babu kamar su a gurin Allah mu da mu tsarin Allah kawai mu kyale Allah da su to haka idan aka ce kai na Allah ne to kai ka fi cancantanta ka tsantsar da sha'anin Allah abinda Allah ya ce kai kai abinda manzo Allah ya ce kai kai abinda aka ce ka bari bari shine zaman ka lahiya wajen ubangiji subhanahu wataala to shine Allah da yake ba mu waɗannan labari dangane da abin da ya faru a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi haka dan ya yanke kashin bayan karfin kafirci ko ya kaskantar da su su waye gari suna masu kaskanci amma sai Allah ce da salaka min amri shay'un wannan addu'a da manzo Allah yake akan su Allah yace ba shi yake da al'amarin ba abin yana gurin Allah ne eh in yaso aw yatuba alaihim sai ya amshi tuban su duk da sun yi abin da suke kuma su tuba ai sun tuban sabu su bayar ba su aka goza ba daga baya fa ya musulunta ma salim alim dan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shigo garin makka lokacin da Allah ya bashi umarni an zo an ci makkan ne salim alim kamar da muka koyi horon salim alim haka ne da an so a gwabza ko an gwabza a wasu gurare ya tashi zai zo umara ma suka ce ba zai je ba suka hana shi kuma ya hakura amma lokacin da Allah ya bashi umarni da suka taso ai ba wanda ya tarbe su abu sufiyar da kanshi zo ya musulunta kumandan da shi ya jagoranci yakin da aka wa manzan Allah banna sai ga shi ya zo ya musulunta salim alim har manzan Allah ya mishi matsayi lokacin da aka shigo garin maka annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mai abu sufiyar da mutum ne mai daman shugaba da kuma akwai son mulki gare sai annabi ya ce to yanzu a yi shela cikin garin maka duk wanda ya shiga gidan abu sufiyar ya tsira an karama shi ko ba a karama shi ba daman sarki ne kuma yanzu ya musulunta aka ce duk wanda ya shiga gidan sarki kala taba shi ko da arni ne yana arnanci a kyale shi kala taba mata kala taba yara duk wanda ya daga cikin karama da aka bi kuma ya ji daɗi kaga da ya daga cikin su din Allah ta'ala ya karɓi tuban su sun tuba kuma sun zama to kuma wani na musulunci to shine Allah ta'ala ya ce manzo Allah a sha'anin bayan hannunka Allah in ya so zai iya amsar tuban su ayu azabahum ko kuma ya azabtar da su kamar yadda waɗansu an karkashe suna gafare Allah ya ce fa innahum zalimun su dai sun yi zalunci babu shakka sun yi zalunci tun sun kashe masu imani muna fata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da imani a cikin zukatanmu Allah ta'ala ya ƙara rahamarsa da albarka da yarda shi ga sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan addinin inda za mu ɗauki tarihin su mu karance shi da kyau mu yi koyi da su wallahi ba za mu kaskanta a duniya ba Allah ta'ala ɗauka addinin musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci da kafirai a duniya Allah ta muke yan uwanmu na Palestine duk kasashen da ake cikin tashin hankali Allah madaukakin sarki ya sassauta musu Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka bamu damuna mai albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi